إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون ها هو رمضان ها هو رمضان شهر الخيرات والبركات قد فارقنا بسرعة مفرطة كما وصفه الله تعالى أياما معدودات ولكن من أبشع أخطاء الناس بعده هجر المساجد وترك الصلاة جماعة هجر المساجد وترك الصلاة جماعة بعد أن كانت المساجد فيه مملوءة بالمصلين آمرة بالراكعين والساجدين ولا شك أن هذا مما يحزن القلوب إذ صلاة الجماعة أم الصلاة في المسجد فرض واجب على كل مسلم مكلف مقيم كما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرخصة عن عدم الحضور لصلاة الجماعة يقول ليس لي قائدا يقودني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا أتسمع النداء في الصلاة قال نعم قال فأجب فإن لم يرخص للضرير الحضور إلى المساجد فكيف بمن كان بصيره عباد الله اعلموا أن صلاة الجماعة من علامات تقوى المرء قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أيها المسلمون وإن من أخطاء الناس بعد رمضان العودة إلى المعاصي والمحرمات يقول كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه إذا صام المرء وحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى وأذنب فصومه عليه مردود وكان كالمرأة التي نقضت غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته أو كمن شيد قصرا فاخر الأثاث ثم أحرقه فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات بعد الحسنات قد تبطل الأعمال الصالحة بالكلية والعياذ بالله قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عليهم أعمالهم وإن مقابلة نعمة التوفيق لصيام رمضان بالمحرمات والمعاصي من تكفير نعمة الله أم من تبديل نعمة الله كفرا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المهاد عباد الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان هجر القرآن الكريم هجره تلاوة وتدبرا وسماعا وعملا والواجب استمرار العلاقة مع كتاب الله تعالى القائل ورتل القرآن ترتيلا والقائل أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به والقائل أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب والقائل أيضا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فلا تجعل القرآن الكريم غريبا في حياتك بعد رمضان بل اجعله أنيسك ورفيق دربك فإنه النور والهداية ولله در القائل اجعل لسانك بالكتاب مزينا بالنطق للآيات دون ملال فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل لراحة ودلال أيها المسلمون وإن من أخطاء الناس بعد رمضان الانقطاع عن الطاعات من النوافل وقيام الليل وصيام النافله وكذلك العبادات التي تعودها الصائم في رمضان قيل لبشر الحافي رحمه الله تعالى إن أقواما لا يعبدون الله أي لا يعبدون الله بجد إلا في رمضان فإذا ذهب رمضان تركوا فقال رحمه الله بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فإن انقضى شهر رمضان فعمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهنيئا وهنيئا لمن ثبت واستقام ولو بعد رمضان قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عباد الله وإن من أخطاء الناس بعد رمضان الاغترار بكثرة الأعمال الاغترار بكثرة الأعمال الصالحة التي بذلها المؤمن أم الصائم في رمضان وهذا ليس من دأب الصالح السلف الصالح فدأب سلف الصالح هو الخوف من عدم قبول العمل يقول أحد السلف أدركتهم يعني السلف الصالح يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا فلا تغتر بكثرة أعمالك فإنك لا تدري أقبلت أم لا ولا تأمن من ذنوبك فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله تعالى عباد الله ولا تهدموا ما بنيتم في رمضان وتذكروا أن أمامكم ميزانا توزن فيه أعمالكم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فحافظوا فحافظوا على نوافل الصلاة والصيام كست من شوال وصيام الاثنين والخميس وكذلك اجعلوا لكم وردا يوميا مع القرآن الكريم وإن قل وتذكروا أن الله يسمعكم أن الله يسمعكم ويراكم في رمضان وفي غيره نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يعيننا على الثبات بعده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن أوام سجرما إن مكو وسيا دكينا da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wasiya da shi ga mutanen da suka gabace mu walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah shine wasiya da tsoron Allah mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu bi dokokinsa mu nisanci abin da ya hana mu kamar jiya ne muka tsaya a wannan mimbarin muna hudu ba ta farko a watan ramadan yau ga mu akan wannan mimbarin muna hudu ba ta farko bayan watan ramadan ramadan ya zo ya wuce da gaugawa wata na albarka wata na rahama dama haka allah ya siffanta mu na shi ayyaman ma'adudat shi wasu 'yan kwanaki ne kilgaggu sai da uwa masu girma ga wani hannunka mai sanda bayan ramadan mutane suna fadawa a cikin wasu kurakurai guda biyar wasu kuskure guda biyar wanda suke iya jayo lalacewar abin da ya gabata a cikin ramadan sai ya kasance mutum ya yi aikin banza arwalla da hutsari ko kuma ya yi aikin banza layya da kare ma'ana kana ganin ka kwashi ibada ka kwashi lada a watan ramadan sai ya zo dalilin wannan kurakuran da za ka yi guda biyar bayan ramadan ke sai kasance aikin banza shi yasa na so a yau in sha kunnuwanmu game da wannan kurakuran game da wannan kuskuren kuskure na farko shine hajjurul masajidi wa tarku salati jama'atan shine kaurace ma masallatai da barin yin sallah a cikin jam'i za ka gani a ramadan masallatai suna cika amma da an ce ma ramadan ya wuce a asuba ta farko ta bayan ramadan za ka ga masallaci ya rage a ƙara a ƙara gaba sai ka ga masallaci na ƙara ragewa sai ya kasance waɗanda aka saba gani yanzu su ne za a riƙa gani wannan ba ƙaramin kuskure ba ne domin sallah a cikin jam'i sallah a masallaci dole ne ga namiji musulmi dole ne ya zo masallaci ya sallah a sahihul bukhari a sahih muslim wani makaho ya zo wajen ma'aikin Allah ya ce ya rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ba ni da jagora mashayi wanda zai rika kane masallaci kuma ba ni gani gashi kuma hanyar masallacin mu akwai kozazzabai akwai ramu shin zan yi in yi sallah gida manzo Allah ya ce masa eh shi har ya juya baya zai tahiya sai manzo Allah ya ce masa mahalan jira in ana kiran sallah kana ji ya ce eh sai manzo Allah ya ce fa ajib to dole sai ka zo masallaci ka yi sallah idan ya kasance makahu wanda baya gani an ce dole sai ya zo masallaci ya yi sallah to ina ga kai mai idanu biyu kuma ishiya guda ke gare ka inda kana gani sallah a masallaci dole ne rishin yin sallah a cikin jam'i a masallaci alama ce ta rishin imanin mutum الله سبحانه وتعالى يكتب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله يتي كوني متى مكونسا تهنير haƙuri da kuma yin sallah sai Allah ya ce sallah abu ce mai wahala kula da sallah a yanda Allah ya umarta abu ne mai wahala sai Allah ya ce illa alal khashi'in sai masu khushu'i sai masu tsoron sa kenan da kaga mutum baya sallah a masallaci ko sai yanar da ya ga dama yake zuwa masallaci alama ce ta rashin tsoron Allah Allah ya ce alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim masu kula da sallah sune waɗanda suke da tabbacin cewa za su haɗu da Allah madaukakin sarki kinan mu kula da sallah a masallaci a Ramadan da wajen Ramadan rishin yin haka hasara ce yakan iya shayo ma sallar Allah yake karbar ta idan kuma Allah bai karban sallah to Ramadan kin kama aikin banza ne kenan tunda ita ce farkon abin da za a lura a cikin ayyukanka sun yi ko busi ba in uwa masu girma kuskure na biyu da mutane suke bayan ramadan shine al'audatu ila al-ma'asi wal muharramat shine komawa ga sabon Allah wanda mutum ya bari komawa ga sabon Allah komawa ga zunubi a ramadan ya bar shan taba yanzu ramadan ya wuce ya koma a ramadan ya bar shaye-shaye yanzu ya koma a ramadan ya bar zina yanzu ya koma a ramadan ya bar ƙarya yanzu ya koma a ramadan ya bar damhara yanzu ya koma ɗaya daga cikin magabata da ake ce ma ka'abil ahbar radiyallahu anhu yake cewa man haddatha nafsahu annahu idha aftara asa wa aznab fa sawmuhu alayhi mardudun duk wanda yake ji a jikinsa in ramadan ya kare zai koma sabon allah da ya saba yi yace to alama ce ta ramadan kin shi Allah ya mayar mishi da shi da ramadan kin shi bai yi ba domin manuhar ramadan ya kara ma mutum tsoron Allah to an ce ramadan ya wuce ka koma sabon allah kenan alama ce ta bitkin ramadan kin bata tabbata a cikin ka ba kenan alama ce ta ramadan kin bai yi ba musan da cewa kamar yadda in mutum ya yi zunubi ya zo ya roƙi Allah ya yafe masa zunubin nan kuma ya ayyukan alkhairi kamar yadda in ka yi zunubi ka zo kai nafila raka'a biyu ka roƙi Allah gafara wannan zunubin wannan ibada tana goge wannan zunubin to haka shi ma sabon Allah bayan ibada yana lalata ibada kuma wannan dalili ne nassi na alkur'ani mai girma الله سبحانه وتعالى يكتوى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عليهم أعمالهم فأحبط أعمالهم Allah yake ba mu labarin wasu mutane da suka musulunta suka rika aikin kwarai sai suka komo suna aikin banza sai Allah ya ce dalilin sun bi abin da Allah baya so to Allah ya lalata ayyukansu kenan mu kiyaye ibadanmu kada mu koma a yadda muka saba bayan Ramadan yana daga cikin alamar godiyar maye yana daga cikin alama ta butulci ga Allah maɗaukakin sarki shine bayan ya maka ni'ima ya datar da kai da ni'ima ta yin azumi kuma a ce bayan azumin ka ƙalubalance sa da sabon Allah in uwa masu girma daga cikin kurakuran mutane bayan ramadan shine hajjurul qur'anil karim kaurace ma alkur'ani mai girma ramadan rana ba za ta wuce face ya karanta kur'ani amma da ramadan ya wuce shikenan sai a aje kur'ani a cin kofar a aje shi a malaba shikenan an manta da shi sai can ba a rasa ba kaurace ma alkur'ani in muka ce kaurace ma alkur'ani ba ana nuhin baka bar karatun shi kawai a'a hatta sauraron shi da zaka bari ko kuma rika tunanin abin da ya kumsa da zaka bari ko kuma rika aiki da shi da zaka bari dukkanin shi na daga cikin kaurace ma alqur'ani alhali ko Allah ya umurce mu yace warattilil qur'ana tartila kuma yace alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ila ulaika yu'minuna bi wanda aka ba su littahi daga cikin mu an ba mu alqur'ani suna karatun shi yanda ya kamata to wanda su ne suka yi imani da alqur'ani masu karatun shi kuma Allah ya ce shi alkur'ani an sabkar da shi ne da a yi tunanin abin da ke cikinsa kenan sauraron kur'ani da tunanin abin da ke cikinsa da kuma aiki da shi dole ne ga kowanne musulmi ba wai sai a lokacin ramadan kawai ba kamar yadda a lokacin ramadan kana zuwa tafsiri kai kokari bayan ramadan ma ka samu inda za ka rika zuwa kana saurare idan ƙur'ani ya kasance abokin rayuwarka to ka rabauta ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ija'al lisanaka bil kitabi muzayyanan bin nutqi lil ayati duna milali yace ka sanya alqur'ani ya kasance abun kai kawo a cikin halshenka ba tare da ka kosa ba tare da ka gaji ba yace fa huwa shifa'u liman danat asqamuhu wa huwa as-sabilu li rahatin wa dalali yace domin shi alqur'ani waraka ne ga wanda cututtuka suka masa yawa sannan kuma a cikinsa ne samun kwanciyar hankali yake a cikinsa ne samun hutu yake na lahira da hutu na duniya da na lahira wallahi in kana buƙatar suka kulla alaka da alkur'ani zaka samu ba ka da kudala amma zaka samu hankalin ka kwance alkur'ani kenan kuskure na hudu da mutane suke dangane da ramadan ko kuma bayan ramadan shine alinqita'u anit ta'at shine barin wasu ibadu da muka saba a cikin ramadan idan ba manta ba farkon hudumin mun kawo wani baiti da malamai suke cewa as-sawmu madrasatu ta'affufi wa tuqa wa taqarubul bu'ada'i wal aghrabi shi azumi wata makaranta ce ya zo ya koya maka kyaukyawan ɗabi'u ya koya maka takawa ya koya maka ibadu to me amfanin a ce an yaye ka daga makarantar amma kuma abin da ka koya daga makarantar baka aiki da shi kenan shi ramadan wata makaranta ce da ya zo ya koya maka azumi ya zo ya koya maka salloli na nafila ya zo ya koya maka sadaka ya kamata a ce a bayan shi kana kokarin yin wa'annan abubuwan lokaci zuwa lokaci ba a ce ba sai ka kasance kamar yadda kake a lokacin ramadan domin wannan abu ne mai wahala kuma shi dama ramadan kin allulunka ibadu ne don mu koya a bayan ramadan ibadun da ka saba yi ya kasance lokaci zuwa lokaci kana yi kawai misalin azumi na sitta shawwal ko misalin azumin landijedi ko kuma misalin azumi na lejur blanc kwana uku ga wata sadaka da ka saba yi haka qiyamul da ka saba ya kasance lokaci zuwa lokaci kana tashi kana yi idan kai haka wannan shi ke nuna lallai ramadan ya kasance makaranta a gare ka ya koya maka ibada an tambayi ɗaya daga cikin magabata da ake ce ma bishnin alhafi rahimahullahu ta'ala aka ce masa akwai wasu mutane wanda ba sa ƙoƙarin ibada sai a cikin ramadan da ramadan ya wuce shi kenan sai su rage wannan ƙoƙarin sai ce bi salƙaumi la ya abudu la ya arifun allah illa fi ramadan ya ce tir da allah da mutanen da ba su san mahimmancin allah maɗaukakin sarki ba sai a cikin ramadan yan uwa masu girma mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki musan da cewa ita rayuwa tana da ƙarshe amma shi aiki baya da ƙarshe allah maɗaukakin sarki ce wa abu da rabbaka hatta ya ati ya kalyaƙin ka yi bautar ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka kenan idan ramadan ya wuce to ayyukan alkhairi ba su wuce ba kuskure na ƙarshe da muke shine wa masu girma al-ihtiraru bi kasratil a'mal shine ruduwa da ayyuka da yawa da mutum ya a cikin ramadan da yawa daga cikin mutane haka suke a bayan ramadan sai rika jin kai ai a watan ramadan mun yi ayyuka masu yawa to ai yanzu ma za mu ishe ki ayanmu dan ayyukan da muka yi na ibada suna da yawa mutum ya rika jin yayi ayyuka masu yawa dan haka shi kawai ma ya tsira in ya mutu ma kawai sai aljanna shine ma'anar ruduwa al-ihtiraru bi kasratil a'mal wannan baya daga cikin tafarki na magabata ɗaya daga cikin salafi ke cewa kanu ya shahiduna fil amali fa idha fa'aluhu waqa alaihimul hammu aqbila am lam yuqbal mutanen kirki sun kasance idan suka yi ibada ba wai kuri suke ba na sun yi ibada a'a yanzu bayan sun kare ibadar damuwarsu shine an karbi ibadar ko ba a karba ba shine damuwarsu don haka kada ka yi ka tunanin ka yi ibada mai yawa domin baka san an karbi ibadar ba ko ba a karba ba kada ka rudu da cewa ai ana gafarta mutane a ramadan don haka an gafarta ma zunubanka bari ka ɗauki sabi wa ya gaya maka an gafarta maka zunubin an ce dai za a gafarta wa ne ya nuna maka kana daga cikin da a gafarta ma don haka rishin ba ka da tabbacin an gafarta ma ko ba a gafarta maka ba an karbi ayyukan ko ba a karba ba wannan shi zai sa ka ƙara zage dantse wajen ibadar shi sa magabata bayan ramadan addu'arsu shine allahumma taqabbal minna a ran sallah ma in suna barka da sallah su ba su yana ciki barka da sala'a taqabbal allahu minna wa minkum allah ya karba mana mu da ku su a ranar ba ranar barka bace a gare su su rana ce ta mi ta roƙon allah ya karba musu abin da su gabatar kina da haka kada mu rudu da ayyukan da muka yi na qiyamul laili na itikafi da muka yi na karatu sabki qur'ani da muka yi a'a yanzu ya zamanto a tunaninmu wai shin an karba ko ba a karba ba sai mu yi ta roƙon rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ud du'a in uwa masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kada mu roshe kada mu lalata ayyukan alkhairin da muka yi a cikin Ramadan mu tuna da cewa a gabanmu akwai wani ma'auni akwai wani balance wanda za a auna ayyukan da muka yi na alkhairi da na sharri فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وإن دا ma'aunin su na lada yayi nauyi to wa'annan sun rabauta insha Allah wa'anda kuma ma'aunin su na lada yayi sakwai sakwai na zunubi yayi yawa to wa'annan su ne wanda suka yi hasara Allah ka raba mu da hasara wanda ya san ayyukan alkhairin shi za a auna da na zunubi to tabbas ba zai taba gwajiya ba ba zai taba koshi ba da bautar Allah madaukakin sarki idan mu kasance a bayan wannan watan masu kokarin yin wasu daga cikin ayyuka na ibada da muka saba a cikin Ramadan wannan shine manuha ta Ramadan muna fatan Allah ya karba mu na Ramadan sannan ya nuna mana mai zuwa ya sanya mu daga cikin waɗanda za su tabbata akan ibadar su ya sanya mu daga cikin waɗanda idan mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransu sai ya ce musu la ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ka sanya mu daga cikin su اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبله منا يا رب العالمين اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبله منا يا حي يا قيوم اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبله منا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله